العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha bakwai ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin shirkin sunayensa muna da cikin wannan risala wanda take magana akan hasken takawa da kuma dubbai na sabo muna magana a bangaren illan da zanubai suke yi a addinance ko ga addinin mutum tunda dai ana magana a dunkula akan matsalan da zanubi ke yi ga mutum shi kadai kafin a yi maganan al'umman da yake ciki to illa ta zanubai a addinance ga addinin mutum bayan mun yi magana kan illa a zuciya yanzu a addinance za mu tashi nan ba ta takwas ko tufawwitu thawabal mu'minin ai wato wannan zunubin idan mutum yana zunubi yana sanya yayi asara irin ladar da ake ba mu'minai shi ba zai samu ba mu'minai saboda imanin su akwai wata lada ta musamman da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsadan musu wanda kawai gaba ɗaya za a dunkule su a lokacin ba ana la'akari wane in dai mutum yana cikin mummunan nan za a yi wannan kafan a bashi kawai to mutum yana zunubi ya cire shi daga cikin mummune da haka da abin da za a ba mummune wanda shi ya fito ko wannan shi kadai ma mutuwa ce saboda haka idan yana cikin wannan silk na mummune duk abin da Allah zai raba wa mummune yana ciki to amma da an cire shi daga ciki ta dalilin zunubin to an cire mai wannan wannan dalilin wannan laifin na shi ya cire shi daga cikin sarkan shi ne silk da muke nufi silk abun nan chain like da'ira da'ira su ko to da'ira shi ma dai ana rafin ne to ya za a yi faɗi da hausa cikin jeri cikin tawagar su tawaga ma larabci ne yaransu ta layinsu in ayarinsu in gaji na fito na fi son wannan in ayarinsu ko yana cikin ayarin mominai to ba kaga nan ma a ce mai kololuwa in dai yana cikin wannan ayarin na mominai duk abin da Allah zai raba to da shi a ciki to amma ta dalilin zunubi to ya fita daga cikin ayarin to duk abin da za a raba ma muminai shi ba zai samu ba yanzu kutun ko aiki yake aka ce an yi rabo a wata ya kare an yi wani rabo shi wanda shi ya zai sai ya yi ta neman ya ji menene dalili in ba sa ba ma har sai ya kala ma wasu ya ce dama suna jin haushin shi su suka yi dalili ba ta ce sunan shi ba aka cire shi ko to balle irin yanzu to da aka mutum zai ta neman ya aka yi nema shi ba bai samu wannan abun nan din ba to wannan ba wurin da ‘yan adam ne ke bada wanda zai iya yiwuwa in suka hana ka su waɗannan ‘yan adam ɗin ka samu wani ɗan adam ɗin kuma ya baka fiye da ma wanda su za su baka to shi ko Allah da ka rasa daga wurinsa ba wani mai zama makwafinsa har abada ba mai tsaya makwafin Allah in ka rasa Allah ka rasa komi ba wanda ke tsaya makwafin Allah in Allah ya riga ya nesa da bawa to ba makwafi inda zai je da sauki babu abadan shi Allah in bayi suka ce ba ruwanka da su ne in ka samu shi ya aike ka to ba za ka ji komai ba amma shi in ya rabu da kai ba inda za ka ji sauki su ma bayan da kake tunani sai an faɗa ku faɗa da su ko su wurin su ba za ka zo ba su ma saboda ka riga ka yi faɗa da Allah ya fito wa man fatahu thawabul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum duk wanda wannan ladar da ake ba mu'minai ta kucce masa bai daga cikin masu samu da irin kyakkyawar kariyar da Allah ke ba mumini aka ce shi mutum yanzu ba zai samu ba فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان والله تبارك وتعالى تدليل ونا zai rasa kowane irin alkhairi wanda Allah ya tanada a littafinsa ga masu imani wanda ya ce zai ba masu imani to shi ba zai so ba duk abin da aka ce za a ba mu ne shi ban da shi saboda ya riga ya fita wa huwa nahawu mi'ati khasla kuma wannan matsayin da yace zai ba mu'minai abu ne daya bayan daya daya bayan daya har wajen guda ɗari duk mu'minai na samun waɗannan Allah ya tanaje shi ga mu'minai abubuwa daban-daban wajen guda ɗari shi ko wannan ko dai ba zai samu ba yayi asara gaba daya an gane wa huwa na'atun mi'atu khasla kullu khasla minha kai gaskiya Allah ka tsare mu daga zulmi kowane hali daga cikin ɗarin nan da aka yi magana wanda aka ce za a ba mumini kuma shi wannan yanzu ba zai samu ba kowane ɗaya daga ciki khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duk duniya da alkhairin da ke cikin ta kowane ɗaya cikin ɗarin wanda shi ya rasa sadika to kowane ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin duniya amma shi yanzu ban da shi mu daure mu gane karatun nan yana da gato a hamiya su ne abinda mutum zai rika tunawa ko ya tashi zai durfafi zanubin dan kada ya fitar da shi daga cikin wannan jerin ayar nan da aka yi magana to zai fasa ya ce in fa ya je tabo wannan abin ba zai jaye a tsara wadda ba ya fasa tunda a ce ma yau abu ɗari kuma kowane ya ta alkhairi ya fi duniya da abin da ke cikin ta ko mutum ko dai shi bai da shi a fasa da ta wuce wannan ku daure mu gane shi saboda haka zai wannan wa ma fiha wa minha kadan daga ciki ba an ce sun fi dari ba nan zai juro wasu ne yan kadan daga ciki sauran kuma sai a bisu can cikin inda aka jiro su na daya al'ajarul azim wata irin lada mai girma da ake ba mu'minai shi ban da shi Allah ya ce wa sawfa yuti Allahu al-mu'minina ajran azima aka ce da sannu wato nan gaba kenan Allah tabaraka wataala zai bada ajran zai bada lada mu yutillahu almu'mini zai ba mu'minai ajran azima wata irin lada mai girma wanda ba ta da sakamako ko sai aljanna yau kace yau Allah da kanshi ya ce abu babba ne ai ka san wannan girman shi akai girma me zai nuna ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inda duniya ta kai girman fiffiken sauro a wurin Allah da kafiri ko makwarwa dai ba zai sha ba ruwa kadi duk girman duniya ba ta kai fiffiken sauro ba wurin Allah to yau ya kake gani ga abin da Allah shi da kanshi sai babban an gane mulla ba fa dai gida duniya gaba ɗayan ta ba ta kai fiffiken sauro ba wurin Allah da ta kai fiffiken sauro kafiri ko ruwa ba zai sha ba shi makwarwa ɗaya ba zai ba idan wani wuri ne mai daraja a yana da girma wani wuri aka ce a duniya mal'una wa mal'unun ma fiha ita duniya la'antatta ce kuma da abin da ke cikin ma la'antatta ne illa zikrallahi wa ma wala sai dai an matar Allah da abin da ya jibinci wannan to amma aka zo aka nuna duniyar nan ba komai ba manzo Allah ya ƙara nuna a wani sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan butsan bunsuru dan kas ya mutu ya gwada ya daga shi ce mai duba ku gani ba zai sai wannan kadina suka ce kyauta ma mutum bai san wannan ko kai wannan ko da ran shi ma yana cikin dabbobin mutum ma aibi yace to duniya ahqaru min hada inda Allah duniya ta fi wulakanta a wurin Allah fiye da yadda kuke ganin wannan dan matakan mushin to amma yau sai ga ta an ce kuma ajran azima to abinda Allah ya ce babba ne dan ya zaka gaishe shi ina fata an gane ko yanzu masu kuɗi a nan duniya in mai kuɗi sosai kaji ya ce ma wani mai kuɗi ne ya kace tunani kuɗi shi shi mai kuɗi ne kuma ya ce maka wani fa yana da kuɗi ta tawa ku labari ne wannan shi lugudu ne dariya wannan abin nan ne aka ce wata rana wani mai kuɗi ne sosai sai shi kuma ya kai ziyara kano yana so ya je gaida gidan kuɗi ba sai mun faɗi suna ba da ya je
kawai sai ya fadi suka fadi duka kasa yana kan kujera kowa ya zo ya fadi kowa ya zo ya fadi shi ne sai aka kira kuma yaran shi wai wanda su aka zo da su su wasu zo su gaida alaji shi wancan da ya zo ya tarar da mai gidan shi a kasa ya fadi sai ya ce ta
ai tun da mai gida na ya faduwa ya kasa mu sai dai tsayuwar wata ya ɗaga kawo shi kawai sama ya ce ai mu sai dai tsayo wata a nan sun ya tada mai gidan shi da suke ganin kuɗin shi ya zo gaban wanda ya yi shi kuɗi ya faɗi kasa shi ma sai ya ce su sai dai su tsayuwar wata daga kai a kai dan dariya ka jawo girgami aka debo mai ke mu nan mu nan sai dai mu tsayuwar wata tun da mai gidan mu ya zo nan shi ma ya faɗi kasa mu ba suka tada shi ba kan kujera ba ya ce to su sai dai su tsayuwar wata ran ka san tsayuwar wata kai sai ba menene tsayuwar wata eh
irin abin nan da yara ke yi mutum ya saka kawo ya ke haka ya ɗaga hannun shi haka ya ɗaga kawon shi sama ya ce duka biyu in ya samu bango ya jingina wani ma ya iya ko ba bango zai iya tsaye shi har ya tafiya to shi ne tsayo wata wanda bai ma gane ba zai gane ya ce mu zai dai haka a nan inda mai gida ga shi na ƙasa
to shi ne ku gane kawai misalin shi ke so a gane an taba faɗin wani aka ce yana da kuɗi wani mai kuɗi shi da ya ce hawa wani yana ya ga kuɗi wanda yake da gwamna ya kawai mu da muke kuɗi cikin duk minti awa ɗaya na yi miliyon suna shigowa cikin akawun na za a kwatanta da wanda sai ya ɗauka ya kai an jiye sannan a biya kuma biyan ma sai ya duk zaki sai ta biya shi ko da an motsa kuɗi duk har da ya motsi kuɗi ne ranar na ji an ce ɗan majalisa ana ƙoƙarin yi mai wanka za a kai shi makabarta kuma Allah na shigowa na miliyon suna kira shigowa ga wani shi kuma ana kira ana mai wanka sai ga wai suna ta kire kire abu na ta shigowa kuɗi aka ce idda kuɗi ne ke shigowa akawun ɗin wani shi shi kuma zai shiga rami Ha, ita duniya ka fita su ina ruwan su lokacin kuɗin ya yi ya shigo ya shigo yana ta shigowa suna ta turo mai kuɗi suna shigowa shi kuma ana ta sa mai limafa za ka yi wani wata Amin. Shi kenan ya fito ko? To sau da haka waɗannan su ne za su samu wannan waɗannan masu zunubi ban da su. Na biyu, addafa'u ai anhum shururar duniya wal akhirah. Tare masu sharri su mumine Allah yana kare su daga sharrin duka sharrori na duniya da na lahira. Wannan ya fita daga ciki ba zai samu wasu. shine inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah tabaaraka wa ta'ala yakan tare yakan yi kariya ga wanda suka yi imani duk wani sharri ya taho da wanda suke gani da wanda basu gani ba hasali ma wanda ba a gani ma yafi yawa kuma an dare ma fadan basu gani ba ma baka ji ba balle ka gani to shi dai cikin waɗannan da haka duk abin da ya zo za a samu hasarari har da shi a ciki ya fito na uku muwalatullahi lahum wala yadhillu man walahu shine jibinta Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana jibinta mu'minai wala yadhillu man walahu duk wanda Allah ya jibinta to ba zai tozarta ba to su wadannan masu zunubi banda su Allahu waliyul ladina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine majibincin wadanda suka yi imani wannan baya ciki wannan kada aka tsaya ayyaita
na hudu shine lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim su mu'minai suna da wani matsayi wurin ubangijinsu wannan na da matsayi iri kaza wannan na da matsayi iri kaza kuma kowa ya gamsu da nashi sannan wa maghfiratun da wata irin gafara sigan nakira nan tana nuna girman abun babba ce wata irin gafara da za a ba su babba wa rizqun da wani irin arziki ciyarwa da komai tana cikin rizqi kaya da abin da za a rayu ba ruwanka da sai an gwada ka in za ma dinki ba ruwanka da sai an yi dahuwa ba ruwanka da ka nema a ce ba a gama ba ba ruwanka da ka nema a ce ma ya kai na san wani yanzu ta tsoro yana da in dunin wanda zai fito ne sai ta ya ce tsoro nan wata ran sai ka ta wani zai kan wannan mai mai shayin nan
sai magana su ce wasu gaba ba in ma ba kai sa'a ba sai sadda ka nemi su ce ba ga
ba za a wanda tuwon ma har sai ka rasa karatu tunda in ma ga za su so suke ka nemo
kwanaki nan da na yi masa faɗa sai da malama ta ce kan duk sadda zai ƙare yana nuna alama amma mu dai kan har yanzu ba mu gane alaman nan ba gas ɗin ana girki da shi ya nuna alama ka in ya kusa karewa akwai alamar da zai nuna ka gaya musu da ce za ku ga wannan wutan ta daina yin bulu ta dawo ja kawai take fitowa to ya kusa karewa an gaya masu amma kullum sai ya ƙara sannan su ce babu wata rana ma tukunyan na bisa za su ce ya ƙare kuma girki ya tsaya to yan jinin ka ne ya za a yi to can ko lahira duk inda duk abin da kake so kawai sa za ka yi subhanaka Allahumma sai masu kawo shi su bayyana talakan aljanna yana da masu masa hidima dubu goma masu masa hidima kawai wanda duk sadda ya neme su za su zo gaban shi su dubu goma wannan shine fa talaka Allah so talakan kenan talaka mai gidan ajiye to kamar nan ma ka ba kai nan ba kamar samu ba nan ko a haka ce Allah ya sa mu cikin masu samu ko in ka samu na in an mutu na in an mutu na amma haka su to amma kuma an ta da sirrin zauki amma ni dai na ga wallahi ni na sha inda ina karanta suratul waqi'a ina zuwa na ce wasabiquna sabiqun nan an ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ni gaskiya tsoro nake ji in ce Allah za mu cikin su wallahi na zo wurin na zan ce ta nan wurin mutum ya ce cikin nan to amma kuma an ce ka ce in baka samu nan din ba za a kawo ka na biyu amma dai abin da na ba da tsoro domin yanzu nan a kwatanta ma duniya a ce ma yau za a yi taro shugaban kasa zai zo a je a jera kujerun nan a sama kana zuwa ko ka san mai shirya kujerun kawai daga zuwa ya za ka yi dora ka kan guda ɗaya ka zanna za ka iya ko a da ce ma yanzu a kaddara protocol officer fatanci da ka zo kawai kama hannunka ya ce zaɓi kujera ɗaya nan ka zanna ka ga dama kai zaman ka ta dama da shugaban kasa kai zanne wuri na ko ya zanne da kaje ka tashi wallahi kana zanne wurin da in ka ga yadda ake kallon ka ma da kagaranin mahaukaci za a ga mahaukaci tashi kai da kanka za ka tashi ka ba wurin ko koko aula ta alihu ne kaje ko ka san shi ka san wanda yake abin amma a ce ma yau shugaban kafa zai zo nan wurin da ministocin shi da wasu dakaru a je wannan high table din kawai dan ka san shi da kai kai ka san kujerar kai ma ka zanna ta high table ka jira su ko kadana ka ba ba da taro ko duk da shi bai san wurin ba ne ai shi ne bai maga da abin da na ce bane na cewa inda kujerar take ta irin wannan har za a baka ka zanna bisa to in ka aje wani burtutu ka su baka ka zanna bisa kafin su zo aka aka dana eh inda to ya mace cikin arabi sosai ka ji ko kejin ka shiga ciki ma kai wanda dama zai zo ya nufi wurin ma shi ma san wani ne dama ya ma zo ma hanyar wurin ma ya bi ta wurin alamar zai je wurin ma shi ma dama ya san wani ne in kai ma ka san ba wani wani ko hanyar wurin ma ka bi ka zo to balle inda za su zannan dama da sai an cakin an yi komi an yi komi haka cewa za ka zanna ka dana su barka ka dana ka tashi ka tafi kenan ka ma ka magana abin da ake cewa kuma masu ne wani zangola zai zai bude wuri sai da kaji kowa ka kori masu kaji ɗauko kaji kaji ba kaji kuma ciki har da shugaban ba kai da shugaban har da shugaban ma to ba za su yadda ba. Dalibai ba zai yanzu in shugaban kasa zai je wuri, tsohon shugaban kasa ma wanda ya saba ita ma kujere sai dai ya riga shi zuwa amma in ya riga ya shiga wurin in ya zo ba zai shiga ba in shi ya riga ya shiga shi mai cin wancan tsohon ya riga ya zo daga baya shi bayan ya riga ya shiga wurin ba zai zo zai shiga ba kuma ko ya tashi tafiya in shi bai fita ba ba zai bai zai fita ba ba a rigan shi ba a rigan shi shiga ba a rigan shi fita in ya riga ya zo ya kulle kuma in ya shiga ya kulle ba kai saka shigo ba kuma in bai fita ba kai saka fita ba ko daurin aure ya zo ba wai sai gwamnati ba ko daurin aure ne aka gayyace shi aka gayyace ka in kai ne mai cin na yanzu to in ka riga ka shiga shi ya zo daga ba sai ya wuce sai shiga wurin ba kuma in ya riga in ka riga in ya riga ya shiga ka fadda shi ciki bai zai fita ba sai dai ka fita ko ba bai sai mutu sai dai kun tana dan miye ne ka izini daga dama ka ce izini amma bai zai tsaji ba yana kai kana zaune shi yana tsaye da rumma to duniya sai fa shi yasa da ka dan a gane ka gane kiyama ba wasa bane aka ce in sai an tara kowa ya zo an halarci wurin Allah zai bayyana filin kiyaman nan bayyana da ta dace da shi ga mala'iku irin wanda tunani kama bai taba tunanin su ba su taho da kayan da tsarkoki da abun duka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam daga nan mutum ba sai an ce mai komi ba aka ce yau mai yau mai tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra shi da kai zai tun ba ce mai komi zai ba da ya ga alin da ake daga yadda aka zo filin da yadda mala'iku suka zo da sarkoki da wuta ana janta tana da mala'ika dubu saba'in ba aka ce tana da linzami dubu saba'in mala'ika dubu saba'in na rike da kowane linzami amma sai ta fi ko ta jawo su alƙawarin tana ihu ba sai an ce ma mutum komai ba shi zai kama ihu daga nan ya fara ce fara tunawa yana tuna ina ma da yayi daidai yau mai izi ya tazakkaru insani wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati shi da kai tun ba a ce mai komai ba ya ga wannan masifan zai fara wannan sannan bayan an taru a wurin an gama an zo zuwa wanda ya dace a yi sanarwa a ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqsari samawati wal ardi fanfudu ana sanarwa ku ji wanda duk ya taru wurin nan daga aljanu da mutane ku ji duk wanda yake ganin yau akwai wani sashi na sama ko na wani da zai iya gudu ya tsalle an ba shi dama yanzu ya ruga kafin a fara kawai za ka gudu gudu kafin a fara wanda zai tsere tsere ba na ce la san kudu na il wannan ko illa bi sultan babu yanda mutum zai yau ya gudu ya je wani wuri sai wanda yake da wani abu daga Allah sai dai a kubutar da kai ba kai ka kubutar yiwa idan kubutar da kai ya kai sai a tsara a ce al yawma ada'ul ansaba wa arfa'u nasri to yau ku ji dangantaka duk ta ƙare tsakanin wani da wani sai dangantaka tsakanin bawa da Allah to shi ne aka ce sai kuma Allah ya magana ya ce limanin mulkul yau yau wace da mulki za a yi ta tambaya ai shekaru ana maimaita magana limanin mulkul yau yau wane ne ke da mulki sai shi da kanshi zai ba da ansa ba wanda ya isa ya buɗe baki wallahi cewa mala'iku ko annabawa ma ba su iya a ce ma kai ke da shi ba zai yi ba wannan tambayar sai dai shi ba kai da amsa amma mutum ma ya daga kai ya bada amsa ana tambayar ma mutum ya bada amsa ya karfin hali ya ce shi ya ce kai ne ma kake da mulkin bai yi ba to lillahi alwahid alqahar sai Allah wanda yake shine makadaici mai rinjaye shine yake da mulki ta ce to al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat yau ne za a saka shi ne dalilin taron za a saka mu kowace rai abin da ta aikata la zulmal yau yau babu zalunci sannan kuma inna Allah sarihul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne kada ku ga kaman taron ku da yawan ku zai sa adali yanzu nan za a fara kuma yanzu kowa zai san matsayin sa yan aljanna za su gane yan aljanna ne yan wuta za su yan wuta ne yanzu yanzu za a fara yanzu za a gama kowa ya san matsayin sa saboda haka abin babba ne na
haka ne haka yake cikin tarihi tare kan karanta shi ne ke cewa nan muka karanta wani daga cikin magabata ya ce shi dai bai ma iya daga hannu ya roki Allah ya ce aljanna ya ce shi a bashi aljanna ya ce bai iyawa saboda yana kallon me yayi da ya ce aljannan nan shi dai zai daga hannu ya ce Allah kada dai ka sani wuta kawai zai dai ce Allah kada ka sani wuta amma dai aljanna ya roka ya ce to mi gare zai ce a bashi aljanna ya ce kada dai a sa shi wuta to tsauna auna
to mu mutum ya zo ya ɗanyi wani abu har sai ya rika ta ya yi ƙoƙari ya rika ji wa ya yi ƙoƙari ya rika ta Allah ma ya san na yi ƙoƙari ya jama'a ba mu gane ba ne wallahi ba mu gane ba ba mu gane inda za a ba ba mu san abin da ma muke cewa ba tunaninmu bai da bambanci da yaron da ke rarrafe wallahi a irin wannan maganar ne ta ba mu da tana ba mu da bambanci da mu da shi ma'iyatullahi lahu
idan mutane suka samu wannan za su samu Allah ya kasance tare da su wannan tarayya bil aun wan nasr wat tasdid aka ce zai taimake su yana ba su agaji yana taimakon su wat tasdid wal hidayah ya sai ta sai shiryar da su ba ma'iya bane na wanda za a ce a takuda ba shi bane an ce Allah na tare da bawansa ba tarayya ce irin ta tamu ta mu ɗan adam muna tare da wani ko zai raka ni wani ko za mu wani ba irin wannan ba ce wannan tarayya ce da ake bil auni wan nasri wat tasdid wat tahdi wal hidayah shine wannan ya taimaki mutum ya bashi gudunmawa ya saita shi akan hanyar daidai ya shiryar da shi wannan shine taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da ake magana nan ya fito ko wa'annan shine na aka ce wa'annan Allah ma'al mu'mini lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu'mini to su waɗannan ba sa ciki da an cire su
al'izza buwaya na tsallake ko arrifa'atu fi dunya wal akhirah dagawa Allah zai daga su mu'minai Allah yayi alƙawarin zai daga su a duniya da lahira duk yadda ake kokarin a murkusa mu'minai abadan in dai mu'minai na rike da Allah wallahi ba yadda za a yi shi Usman bin Fodiyo cewa idan mu'minai suka kai su dubu goma sha biyu sannan suka tsare ka'idar da aka ba su in duniya za ta yi faɗa da su ba ta yi danne su ba ta yi ƙarar da su ba sai dai mushkilan yin yadda aka can shi ne mushkila tunda za a zo mu'minan a ce waɗannan su su mu'minai ne duk bannan da ake muna yi
in an zo banna kaza ki daga cikin mu ne in an zo mugunta kaza cikin mu ne in an zo mugun hali kaza cikin mu ne ko sai na sai da wata maganar nan mutum ya kai matsayin da zai taimaki yan uwansa malam sai ya koma shi ba abin yau wai mutum a ce musulmi ne sai ana murna ba ana cewa musulmi ne kasan nan kowa ya riga ya sani kowa da gidansu amma mutum sai ya kai kololuwan nan sai shi ya je ɗauko 'yan can gidan ya yi kai musu goma sha tara da arziki ɗan gidansu kuma ba su samu komai ba har ya gama
sannan kuma ya dawo cikin mutane ya sumi sumi ita cewa wai uzuri a bashi uzuri da bai gane ba yanzu ne da ka gane sai bayan ka mutu ka dawo sannan ka gane
aula suna ka babu to yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah tabaraka wa ta'ala zai daga waɗanda suka yi imani daga cikin kwallazina utul ilm da waɗanda Allah ya ba su ilimi duk muminan ne sai daga su gaba da matakai daban-daban sama bayan sama wannan kololuwa sai al'izzatu buwaya walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin buwaya tana ga Allah tabaraka wata'ala da manzon Allah da kuma mu'mini to shi wannan an cire shi walakin al munafiqina la ya'lamun munafiqai ba su sani ba saboda haka suke ganin kamar su suka tsere su ne masu daraja tunda har haka suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون saboda haka babu daukaka ta Allah ce wanda ke neman ta ya nema wurin Allah hawul isa'uhum ay nasibain min rahmatihi su mu'minai Allah ya yi alkawarin zai ba su kaso biyu na rahamarsa tun anan duniya in sun je lahira sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah in ana maganan al'umman manzon Allah in ana maganan waɗancan al'umman ne sun yi imani da annabin da aka aiko masu sun zo sun yi imani da manzon Allah Allah ya ba su ladar sun bi wancan annabin kuma ya ba su ladar sun bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to mu'mine ke samun wannan suna da lada biyu wanda ko shi bai bai cikin su ko ɗaya babu wa yadahum nuran sannan za a ba su haske yamshuna bihi a nan duniya a ba su haske suna tafiya alal hidaya wa tasbih akan shiriya kan shiriya da saiti za ka ga mu'mini tsarin sa kamar yadda makaranta can baya in ka samu mu'mini mai da'a ka samu wannan shi ko baya da'a da ka auna su su biyu za ka ga sun bambanta da juna ko a kwakwalwarsu ko a tunaninsu ko a natsuwarsu ko a sanin ya kamata su ko a sanin mutunci za su bambanta to wannan za su koma babu wa maghfiratun wa maghfiratu dhunubihim sannan ga za a kankare masu zunubai tun ya je lahira shi kenan sai shiga aljanna qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzansa yadda ya cancanci a yi ku yi yotikum kiflayn min rahmatihi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku kaso biyu linki biyu na rahmarsa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi sannan kuma zai sanya muku wani haske da za ku rika tafiya da shi tun kuna nan duniya wa yaghfir lakum ai sannan ba haka nan kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya fito ko amanuhum min al-khawf yawma yashtaddu al-khawf su mu'minai Allah yayi masu alƙawarin za a ba su aman za a ba su aminci ranan da tsoro zai tsanani a filin kiyama to su za a ba su abun nan ba za a sauƙaƙe musu to wannan shi ne ciki faman amana wa aslah duk wanda ya imani ya gyara aikinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadannan babu tsoro gare su ba sa bakin ciki khawfun tsoro na inda za a je huzunu bakin ciki na inda aka baro ba ko daya su mu'minai Allah ya riga ya masa alƙawari lokacin da za su bar duniyar nan ba sa bakin ciki dan suna ganin sun yi asararta sannan kuma inda za su nufa kuma lahira ana gaya masu ana kada ku ji tsoron komi kada ku ji tsoro antum fi aman kuna nan fi amanillah an kai da kun samu aminci na haka la tafza'u kada ku firgita kada ku ji tsoron komi la tafza'u la tura'u kada ku firgita kada ku ji tsoro ba wani abu komi zai zo cikin sauki ko da a ce ma ba wani abu sai a ce maka za a fito za a tafi filin kiyama wannan arasa yawmal kiyama wanda nisan wurin Allah kadai sani daga inda kake a duniya ko ina sai ka zo wurin kuma an ce sani bila bishiya nan wurin yake a ce ma mutum zai tafi a kafa wasu ko daga fitowarsu a kabari za a ce masu to ga abin hawan ku nan dama an tanada an aje maku su hau abin hawan nan ba ja ake ba ba shan mai ake ba ba komi ake ba kawai zai yi fiyo da fili ba bambanci ko anan yanzu ko Kano aka ce za a tafi ko yanzu a nan ka kaddara a duniya a jima yanzu ka samu wancan tuke ke motar nan mai shiga cikin ramin nan ba ruwanta za ta tafi Kano kai kuma za ka aja ki kaga da ba kasa bane amma ita Kano za ku kai da wani kuma duk kuna ana so ku je kanan nan wannan ya shiga waccan motar ya tafi kai kuma ka hau jaki kuma duk Kano za ku ya ka gani tafiyar akwai umarci malam bashir za ta fi Kano to a ƙara ce mai duguri za kai kan jaki su kan wannan motar akwai bambanci tafiyan to eh banjuwa sau da kasa ko to wallahi ta kafafun mutum zai taka shi shi a kafa zai tafi ko da wannan motar ne aka ce zai wuce ka san ko motar nan ana ka iya kallon ta daga nan har ta yi nisa kafin ta bace ba sai ta sai ta dan dauki lokaci haka ne ko idan ta hau hanya in dai hanyar ne ka tace sai ka dade kana kallon ta tafiya tunda tana da gudu amma dai zaka dade kana ganin tana wucewa to ita wancan abun hawan da ake ba ɗan addin yayi tashi ɗaya iya inda kallo ke tsayawa ke dira in yayi fiwu ɗaya iya inda kallon shi kai nan zai jira kafin ya ƙara haka za su hau
tafi
su je filin kiyaman nan kuma a je an taru kowa gwargwadon isowar shi suwa da sun iso suwa da sun iso kowa ya wahala shi ya kayan da ya dauko in an taho kasar wani na mirginawa wani na dauke bisa kai wani na ja yana ja ana ta ja kuma a cikin kai ka kai shi kowa zai zo yana dauke da kayan shi ido ya yi ja wur saboda mutum ya ta azabar jan kaya to wani shi kuma ya riga ya isa har ya shiga inuwa ana ba su wani abu ana ta ku sha kafin su kafin kowa ya kowa na nan tafi sai ya zo ga masifa rana ga kowa rara ba takalma ba komi a jikin mutum da aka ce hufatan wurlan da aka ce sai da aka ce wani wani da aka ce bufman bayan zama ba takalmi ba kaya ba shayi sai aka ce Buchman sannan kuma ba wanda zai riko wani abu ko allura ce mutum ya taho da wani abu rike balle mutum ya tunanin ko zai ga fiyo wata ya dauka yake ba wanda zai rike wani abu ko allura ce haka ba ta mu tsabal ba ko mu kwata aje ta a ji haka a jira a zo da wuta ga tana ana da a zo da mala'iku sai an sa jibril ya yi masa tsawa duk da haka in an sa jibril ya yi masa tsawa tana fushi ta kadu ta mai yazo min al-ghayb ce ba abin da za a yi mata ta bi sauki shine a batta ta dallon fasa ta fitar da wasu harshe harshe harshen nan kaman girman rakumi kuma yana magana mamur ne za a ce akwai wasu su a filin kiyaman nan a tsintsince su kafin ma fara tsari su ba a tsintsince su kawai sai harshen nan haka zai zo ya ta bin yana ta cewa yana dauka yana kawai kafin ma alkomi sai an tsutsuce su ba za a yi masa hisabi ba a tsutsuce su kusa da kai zaka ga zuwa dauki mutum ana daukan shi zaka tabe shi ma kana ihu domin kana ganin harshen ne ya dawo kai ne kugiyoyi kugiya kamar kugiya zai fito yana yana tafi yana zaftar dauke sai kawai ya zo ya damshi mutum mutum yana wajiri ihu duk da mutum ya iya sai aka zai daukai ba magana a bada hakuri mamura ce an ba su umarni aka ce su tsince wasu su ba za a yi hisabi da su ba waɗannan su tsince su kawai kafin a fara hisabi a tsince su za ta fara taɓa a kafin saboda wutar nan tana fushi da fushin Allah Allah ya riga ya fushi ita ma tana fushi haka za a yi Allah ya tsare alƙur'anu hudan lahum wa shifa'a ƙur'ani shiriya ne waraka ne ga mu'minai to wanda ya shiga cikin wancan ayar shi banda shi Qur'ani ba zai shirye ba duk yadda za a karanta mai Qur'ani ba zai gane ba ai Qur'ani mai magana ana nuna mai ga gaskiya ba zai fahimta ba wa shifa sannan kuma waraka ne gare su mu'minai to shi ne ciki an sanya Qur'ani ya zama shiriya an sanya Qur'ani ya zama shifa ga waɗannan amma shi ba zai amfane ba kul huwa lillazina amanu ka gaya maka ce shi qur'anin nan ga wanda yake wadanda suka yi imani hudan ne wa shifa shiriya ne kuma waraka ne akwai wata waya muna buga ku ina ta ku tunan shi nan sai da ta huwa lillazina amanu hudan wa shifa ga wadanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ne wallazina la yu'minun amma waɗanda ba su imani ba fi azanihim waqrun su akwai wata toshiya a cikin kullansu akwai wani nauyi yanda ka san alarka walda a zuba a cikin kunne a toshi to su haka yake a cikin kullansu huwa alaihim ama saboda haka su makamta ne gare su ji yadda ake karanta masu qur'anin nan ba sa iya gani shi ba abin da suke iya gani ga kunne bai ji ga ido bai gani ulaika yunadawna min makanin ba'idin su ne waɗanda za a rika kiransu daga wuri mai nisa ana kiransu amma ba sa kira su kama haka ba za su ji shirya ba wal maqsud dai annal imana abinda dai muke so mu gane a wannan karatun shine shi imanin nan sababun jalibun ne li kulli khairin fid dunya wal akhirah shi wani dalili ne mai jawo dukkan alkhairi a nan duniya haka nan a nan lahira wa menene kuma wa kullu sharrin fi dunya wal akhirah duk wani sharri a nan duniya duk wani sharri kakkawa da wani kaga duk wani sharri a nan duniya da za a samu da sharrin da zai bi mutum har a je lahira fa sababuhu adamul iman dalilin shi rashin imani ya jawo shi kana wannan magana tana da gato a hamniya imani alkhairi ne mai jawo abu ne mai jawo alkhairin duniya da lahira shi ko rashin imani duk wani sharri da ka gani a nan duniya yana mutum ko ya samu mutum a nan duniya ko ya bi shi har lahira dalilin shi rashin imani ne wa kaifa ai yuhawwiru ala al-abdi an yartakiba ai shay'an yusabbibu lahu al-khasara fi ad-dunya wal-akhirah yaya za a yi a ce yahunu ne wannan fa kaifa yahunu ala al-abd yaya za a yi a ce ma abu ne mai sauki akan bawa an yarkaci ba shay'an a ce hayye karfin hali ya aikata wani abu yusabbibu lahu al-khasara fi dunya wal akhirah wanda zai masa dalilin ya asara duniyarsa da lahirarsa ya za a yi a ce abu mai sauki ne ga mai hankali ya aikata abin da ya san wannan abin ya aikata shi zai sa rasa duniya da lahira inda yana da tsari ku auna maganar nan ya za a yi a ce abu ne mai sauki ga bawa ya aikata abin da zai ja mai ya rasa duniya ya rasa lahira sai dai da ba da ba wani mai sauki ba sai dai ga wanda ba da hankali ko ga wanda ba da hankali fa innal israra ala dhanb to dogewa ko akan zunubi mutum yana laifi ana gaya masa ga laifin da yake ba daidai ba shi kuma ya doge akai ya ta aikatawa yusabbibu raina ala alqalbi yana sabbaba tsaba kan zuciyar mutum dai dai rika tsaba yana da kadan kadan kadan kadan yana baji yana tsaba yana ja yana ja yana ja ai shikenan fa yakhafu an yastamirra ala zalika daga nan ko ana tsoro wannan ya to mutum ya doge akan haka in ya ci gaba da wannan zunubin nan fa yusabbibu lahu irtikabu ma ay irtikabu ma yakhrujuhu an al-iman bil kulliyya wanda in ya ci gaba da wannan tsafan nan na karuwa yana laifin nan abun na karuwa bai bari ba yana yi bai bari ba yana karuwa har ya kai ga wannan dalilin dogewar da ya akan zunubin nan ya tashi ya tsara imanin gaba daya imanin ya fita daga gare shi gaba daya ومن هنا دليل نني daga nan ne ta dalilin wannan ne ishtadda khawfu ay as-salaf shi yasa tsoron magabata yayi tsanani akan su aikata zunubin da zai dalili a ce su rasa imani gaba daya babu wani daga cikin magabata wace yana tsoro kada ya zo ya rika aikata aikin da zai sabbaba masa ce imanin sa ta gaba daya فقال بعضهم wani daga cikin su yace antum takhafuna az-zulum wa ana khafu al-kufra ku kuna tsoron zunubi tsoron ba nan kadai bane ni tsoron da nake zunubin ya cije har ya kai ga mutum ya rasa addinin kwata kwata ba zunubin kadai ba wai kuma waɗannan su suna maka tsoron zunubin ne sai ki ga maka ai ba tsoron zunubin kadai ba ma zunubin ya ja har ku kai ga kafirci shine babban masifa domin zunubin ma ba a tsoro mutane in suka shiga mu'amalar su iyakakka da su ga wanda ma bai zo masallacin kenan yana ke maganar karatu wani gaba ɗaya shi in ka kalle shi yadda ka san jaki haka yake gaba ɗaya kai ka rasa ma abin da ya zo da shi duniyar nan domin duk abin da ke da alaƙa da addinin nan bai ba bai shi su abin da ya sani kawai ina zai samu abin da zai ci ina zai samu abin da zai sha ya yi bacci ya auro mata ya jima'i ya haihu ya ta haihu mana masifa ma tunda wanda suka da wannan masifar da isasshe da ita ba abin da suke haifo ma al'umma banda wata masifar ta biyu za mu tarbiya ba komai shi yasa wasu gidan nan ko auren ma ba su yi ba da suka kalli yadda likitin yake suka kalla suka ce to wai yanzu in har kai kayi tunanin kana kokarin kasha wace ce za ka samu abokiyar zaman da za ku sha tare ko ko ka ga wanda za ta zumiyar da kai haka suka ce ba za su yi ba riga mu mun shiga iya wuya tujibu al-qati'a bayan al-abd wa rabb zunubi yana haifar da yanke duk wata alaka tsakanin bawa da Allah idan mutum yana zunubi yanzu ku duba fa laifi ne idan mutum ya makasa a ce yanzu a ce mutum general ne zan ba da misali ne don ku gane a ce mutum general ne inda ana hukunci na gaskiya kuma za a yi daidai a ce mutum ya kai mukamin general sai aka gane shi yake ɗaukan makami yana ba wata ƙasa don ta zo ta yaƙi ƙasar da yake ciki menene hukunci shi da ige shi ko ba ma ko ai ka za ka kashe shi haka kawai za ka mata kashe ba gani ba sai an kira mara igiya mara igiya a zo da shi gaban duniya gaban inda su manya manyan za su zo masu iri masu wanda suka yi a tara su a kira su a zo a ce ga laifin da yi tashin farko shine wannan darajar da yake da ita ta alinan nan a zo a sa kurtun nan sai kuma ya tsara mai sannan suna kan kafa da shi ko ƙa'ida ce ta ya zo ya tsara mai sannan ba haka nan ya bi su ya bare su bayan ya gama bare su a gaban kowa an cire shi ya koma tsalin alin sannan ba haka nan kuma a ɗauko hankok kuma a zuba mai sannan a yi waje da shi sai da aka yi mai tozarta tukunna yadda ya wannan abin nan ya gane laifin da ya babba ne za a zo tukunna a cire wannan matsayin gaba ɗaya saboda ya ci amanar kasa ko a cire mai matsayin nan ya wulakanta gaban kowa sannan ma haka nan a je shi kuma hukuncin shi ya mutu wannan saba ma ƙasar shi ya yi saɓani ya yi da shi da ƙasar to yau wanda ya saba da Allah fa shi wanda ya ci amana Allah ya bashi amma sai da mutum ya dauko amanan nan gaban Allah tabaraka wataala aka fito da kowa ya dauki alƙawari ya ce zai zo yayi da sai ma Allah biyayya to sannan kuma mutum ya ci amana ya saba ya koma ya dauko wanda yake faɗa da Allah shi yake taimako na ba ku misalin ne nan ku gane ba shi dan ba faɗa ke da Allah ba aka ce kakkai alaka da shi sai ka koma ka bar wurin Allah ka koma kana alaka da shi nan kai kamar yadda ka dauki wata kayan ka dauka ka gaba ka gaba ka ba wancan a zuwa faɗa da Allah a zuwa faɗa da bayin Allah ya fito to aka ne ne laifin ka in nan a duniya wannan shi ne laifin mutumin da ya yi tsakanin shi da mutane wanda ya tsakaninsa da Allah ba shi da aka ce sujubul qati'a bain al'abdi war rabb zunubi yana haifar da yanke duk wata alaka tsakanin bawa da Allah wa idza waqa'at al-qati'a bain al'abdi wa rabbih idan ko aka ce alaka ta yanke tsakanin bawa da ubangijinsa in qata'at anhu asbabul khair to duk wani abu na alkhairi an yanke shi an toshe ma mutun shi in kaga mutun ya samu wani abu to ya samu ne kamar yadda dabbobi a cikin daji ba aikin da suke suke shan ruwa suke samu wani abu shi ma ta albarkacin su in ka ga ya samu wani abu ya ci ko ya ta ko an zo wani abu ya zo ya zo zai faɗo bai faɗa mai ba ya ci albarkacin dabbobin da suke yawo su ma ba su ce komai ba aka tare su ya fito amma ba saboda shi aka yi ba yana cin arzikin wasu ne ba abin da ake saukarwa daga sama saboda shi ba abin da ake na kariya saboda shi zaman shi da wasu bayan Allah ne ya ci arzikin su da ba su nan da bai ci arzikin nan ba da ba su nan da bai yi wa ba ya fito to da alaka ta yanke tsakanin sa da Allah wa tasala bihi asbabu sharri babu wani abu da zai iya isowa wurin sa yanzu sai sharri kowane sharri in ka gaishe wuri shi kada kai mamaki wanda duk ya yanke alaka tsakanin shi da Allah duk irin sharrin da kaga ya same ka da kai mamaki shi yasa za ku ga magabata ke cewa idan ka dauki aiki guda ɗaya na shari'a sallah mutumin da bai sallah duk abin da ya same ka da kai mamaki kada kai mamaki da shi wannan halin yana wasa da sallah to duk halin da kaga ya shiga ciki kada kai mamaki wannan misali da yake kenan banda sauran fa ayyu falahin wa ayyu raja'in وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير wace irin rayuwa wani irin rabo ne wani irin fata ne za a samu wace irin rayuwa ce za a yi limanin qata'at anhu asbabul khair ga wanda duk sababin alkhairi ya yanke gare shi wace irin rayuwa zai wanda aka ce ma ba a tsammanin ya samu rabo daga sam daga wurin Allah ba a baya fatan samun wani abu na alkhairi daga wurin Allah wace irin wani irin rabo ne zai samu wace irin fata ce wani irin rayuwa ce zai yi wannan irin mutum zai yi wa qata ma bainahu wa baina walihi wanda yake ya yanke wanda yake ya yanke aikin qata al asbabul khairi wanda duk sababin alkhairi ya yanke daga gare shi wa qata ma bainahu wa baina walihi ya yanke duk wani abin da yake tsakaninsa da masoyinsa wa maulahu majibincinsa alladhi la ghina lahu anhu tarfat ayn wanda ba yadda za a yi ce ya wadatu da shi ko da kirkitawar ido ba yadda za a yi kace Allah ya kyale ka ko da kirkitawar ido idan Allah ya kyale mu mun gama yawo daidai da kirkitawar ido in Allah ya cire inayar sa da yake ma bayan sa to bayan nan sun gama yawo kirkitawar ido in Allah ya cire kulawar da yake ma bayan sa to bayan nan sun gama
kama mutum da zanubi shi ya yadda ya fito shi ma wannan ku duba cikin jawabul kafi al-mu'asi al-ma'asi taj'alu sahibaha asiran lishaytan zunubi yana sa mai zunubin nan ya koma furnan yaki na shaytan shine asir furnan yaki an je yaki shaytan dama abokin gaban ka ne ka auna yau ka shiga hannun abokin gaban ka a matsayin sojan yaki ya kamo ka da zai to mai sabo sojan yaki ne da aka kamo na shedan wa fi sirrin shahawatihi wa quyudihi wa quyudi hawa da aka za kai shi a daure a cikin wani kurkuku na sha'awoyinsa da dabai bai a daddaure shi da hukumi da saurai wa huwa asirun masjunun muqayyad dan haka dole ya hada sifofi guda uku shi mai sabon nan asirun gashi dai kamamme an kamo shi daga wurin yaƙi masjunun za a kai shi kurkuku a daure a sashi a tsare shi a kurkuku wa muqayyad sannan kuma za a hada shi da kafafu da wuyarsa da da hannuwan shi a daure shi kullum yana cikin tsayin ina jin an ƙara azaba yanzu da wanda aka kamo aka sashi a kurkuku amma shi zanne yake yana yawo a cikin kurkukun ma har ya fito ya yawo shi a ciki wataƙila ma har a fita da su a cikin su shara wa wani su dawo da wanda yana cikin kurkukun amma an sa mai sarƙoƙi kafa da hannu da wuya kai ko ganin shi kai ba ka san laifin su ya bambanta da wadanda da ke fita ba ko bai bambanta ba
to haka shi wannan yake dan haka wanda ya shiga cikin nan ya shiga kurkukun shedan ga shi a daure a cikin kurkukun an kulle ga an kamo shi ga an kulle ga kuma shi muqayyadun ne an daddaure shi da kafafu da hannuwa duka yana daure cikin igiyoyi wala asira aswa uhalan min asirin asarahu a'ada aduwullah aduwullah yace kun gani jama'a ku gani babu wani wanda ya shiga kamun wanda ya fi tsananin wahala babu wani wanda za a kamo sojan yaki da za a kamo wanda kamun ya fi muni kaman wanda mafi gaba da shi ya kama shi wanda ya kwada shi
ko dama kun yi fada to kuma dama shi yana tsananin gaba da kai sannan kuma yanzu ya zama da an kamo ka andan kame ka auna yanzu ko da kurkuku ne aka ce wannan gun rover nan da ke cikin tsaron ya dama kun taɓa yin tsiya da shi sai kuma yau gashi aka ja kai shari'a aka kai ka kota kai ka inda yake tsaro kuma kai ne a ciki ba sai sa ta tsirkar ka ba ta daban sai dai a ga yana ta tsirkar ka alasa me yasa kai ake tsirkar ka kullun alasa dama akwai kullalliya kai da shi yana neman yanda za ka shiga hannun shi yau gashi wani dalili ya kawo ka ba shi ya kawo ka ba amma ya ganka a ciki ya ce ya duba wannan ba wani bane yau ko za ka san ka zo ga karkashin mu
to shine na aka ce babu babu kamun da ya kai irin a ce mutum ya samu kanshi a hannun mafi gaba da shi kuma ya kamo shi ya kulle ya fito wala tajina adyaq babu kurkukun da yafi kunci yafi matsatsi min sijnil hawa da kurkukun sare inda ka shiga ta dalilin sauran ka kai kanka kurkuku to kuma shi shi dan ke da wannan kurkukun dama duk wanda ya yi wannan sare ya kai shi sijnil hawa tunda mun jawo shi a bi a kai shi nan a tsari
wala kai babu wani ukun daddaure mutum da za a yi a ce a daure shi a kafa a hada da hannu a daure babu wanda ya fi tsananin a kama mutum as'abu min qaidi shahwa kamar da bai bai sha'awa da haka in ka bari son ranka ya daka ka ja ran nan cikin kurkukun hawa wanda ya fi kowane muni gara kai kurkukun duniyar na aure da kurkukun hawa ya kama ka hawa ana so a gane hawan ne sosai babu kurkukun da ya kai tsanani ko wancan da ake faɗi duk kurkukun da ake a duniya ko kirkiri ne to ba ta kai muni ba akan kurkukun da kai in ka sa kanka na son ranka ka shi ko ka sa kanka kurkukun bala'i ko ko sha'awa duk abin da kake so ka ji za ka yi duk abin da kake so ka yi shi kenan to ka kai kanka cikin kurkukun sha'awa wanda ba kurkukun da ya kai shi muni a duniyar nan
shi yasa za ka ci ashaddul jihad jihadul hawa mafi tsananin jihadin da mutum zai yi jihadin tsare to kurkuku ne in ka ja nan ka shiga kurkuku ta kai ranka cikin kurkukun da ya kowane kurkuku tsanani fa kaifa yasiru ila Allah wa daril akhirati qalbun ma'surun masjunun muqayyad yaya za a yi fa kaifa yasiru ila Allah wato kaifa yasiru kenan qalbun ma'surun masjunun muqayyadun ila Allah wa daril akhirah ya za a yi a ce maka zuciya wadda aka kamo aka kulle a burkuku aka tattaure ta da igiya aka daure ta a kafa da hannu yaya za a yi wannan zuciya ta samu tafiya wurin Allah wannan daure da fito ko sai kun juya abin ne zai ce fito in ka ce fa kaifa yasiru ila Allah wa daril akhirati ba shine qalbun ba to qalbun shine ismul fa'il ma'surun shine sifat ma'surun masjunun shi maf'ul ne ma'surun masjunun muqayyadun duka sifat zuciya ne akai magana to in ka taso sai ka ce fa kaifa yasiru qalbun tunda yake abun nan ba qalbun ma'surun masjunun muqayyadun sai ka ce ilallahi wa daril akhirah yaya za a yi zuciya wa kaifa yasiru qalbun ma'zur ya za a yi zuciya wadda aka kamo aka kulle aka daddaure ta ya za a ce ta samu dama ta tafi zuwa wurin Allah ko ta shiga gidan aljanna abadan rayuwa
wanda shi ne ga daure ya kama ta daure a kurkukunsa samu ta farta sullo daga kurkukun bayan an kulle an kamo an daure an dabaibaye ta kafa da hannu an daure ta kuma ta samu ta sulle da zuwa turin Allah bayan ta fada da Allah abadan wallahi musta'an Allah muke roƙo ya taimake mu ya fito
al-ma'asi sabo
taj'al sahibaha min as-sabla sabo yana sanya mai aikata ta ya koma daga cikin kaskantattu wulakantattu lalatattu watsatsu su safala ne wanda yake ba shi da daraja ko kaɗan cikin mutane duk wanda ka ɗauka ya yi wa inna allaha khalaqa khalqahu qismayn Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta halittarsa kawai mataki biyu
halitta ta Allah tabaraka wa ta'ala matsayin su kashi biyu ne
aliyya wa sufla waɗanda suke ɗaukaka ku masu daraja su ne oliya na sama wanda suke kullum su daraja sama suke neman sama aljanna kullum abinda suke kololuwa sama su ko waɗannan sufla sun yadda su kullum kafa suke don haka duk abin da zai kansanta su kazanta azura habita duka abin da ka sani na kazanta shi ke burge su duk wani abu na daraja ba sa son zuwa wurin shi ba sa son kusanta wurin shi kuma sannan ba sa ma su su jibinci masu alkhairin nan sai dai su kusanci yin su kamar yadda muka ba da labari ranar nan malam bashi da kungurguman nan da buzu kungurguma ba yadda za a yi ta kusanci wurin da ke da kamshi aka buzu saboda su dama cikin kazanta suka taso kazurat khabithat cikin wannan dattin suka taso don haka duk inda datti yake nan suke amma ba sa zuwa wurin wurin tsafta ba sa zuwa wurin kaza ba sa zuwa wuri mai amfani dan haka ba yadda za a yi ko ka gan su wurin wannan abin nan nan suke saboda haka su su kula ne su ko waɗanda suke masu daraja kaga ai kullun sama suke su
shi yasa muka yi magana ran da aka ce su bayan Allah waɗanda suke na kirki ne arwahuhum tahulu haula al'arsh su rayukan suna zagayawa ne wurin al'arsh kullum ne zai kai su sama suke tunani ya za a yi samu daraja wurin Allah ya za a yi su daga su koma wurin Allah su ko waɗanda suke kaskantattu arwahuhum tahulu haula al'arsh su rayukan su kullum suna zagayawa ne a matsayi su ci su sha su yi bacci su shiga bayi su ci su sha su yi bacci su shiga bayi aka ce to in zai shiga bayan su rika waiwayawa suna kallon abin da suka aje a bayan daidai suke a wurin Allah saboda su yan ƙasa ne kawai ba abin da ya dame su kullum su su fulani su ne kashi biyu wa ja'ala illiyin mustaqarrul aliyya ya sanya illiyin innal abarara lafi illiyin illiyin aka sanya shi can kololuwa sama take illiyin aka sanya shi wurin zaman waɗannan masu tsaukakan nan wannan kashi na farko kenan wa asfala sabilin aka sanya can ƙasa kuma karkashin ƙasa ƙasa mustaqarru sabala shine wurin zaman waɗannan gaskantattun su ne zaman waɗannan wulakantattun wazassun nan waɗanda suke banzaye in kana so duk kalma ce sufula duk in kace sufula ka gama wulakantattu wanda ba san ciyon kansu ba sufula وجعل أهل بعده العلي العليين أي في الدنيا والآخرة سيكو الله يسني ما في مسألة ولن نجي مسألة سوني العليين سوني وانا سكنا تقولوا لنا كل سوني تقاوى كل سوني الخيري إن أنجلت سكوبين سما ثم منتا وعلى معصيته الأصليين في الدنيا والآخرة سكو ما تصابع مسا أكثر ياسو سوني أنكسا su kullum kasa suke kare yi kasa suke kare yi har su kai ga can karshen kasan nan cikin wutar su kawai gaba da fitar kilaswal ina na azanallah wa jarana ita ma wannan magana tana nan da cikin marjawar sabit ai kitabul wannan jawabul kafi sha biyu tuskatul karama zunubi yana zubar da duk wata daraja ta dan adam dan adam Allah ya yo shi mai daraja yana da kwarjini yana da fada aji yana da albarka in an ganshi a darajar tashi har wani lokacin an mai wani abu sai wani ya magana ya ce haba dan adam ne ba ya za a yi mutum ya dan uwansa dan adam haka haka ne ko to idan zunubi yawa mutum yawa wannan darajar za ta zube a idanun mutane ba wanda zai ganshi da irin wannan darajar ta shi ta asali a aikace ko a sunan shi ko sunan shi aka faɗa baya samun wannan darajar za ka ga wani ma in ya tashi sai ya ce oh sai dai kuma albasa ba sai halin ruwa ba ga suna mai kyau amma mai sunan sunan shi kawai aka faɗi wani zai ce oh sunan shi ne mai kyau amma shi ba halin shi bai biyo sunan ba bai biyo mai sunan ba to wannan sai ya fita da dukkan saboda ya tashi daga sunan shi ana ce mai sunan shi wane yanzu ya koma ya dauke wannan sunan da aka rada mai suna da shi mai kyau in ma dai sunan wani daga cikin annabawa ko sunan wani daga cikin sahabbai ko sunan wani daga cikin Abdul bayan Allah an ce Abdullahi ne Abdurrahman ne Abdurrahim ko ma dai wane ne ya tashi ya dauke wannan sunan ya bambare shi daga jikin shi ya fare shi ya koma yau sunan shi ba Abdurrahman ba ba Abdullahi ba sunan shi Al-Afi sunan shi mai sabo shi kan tawaye ne ga Allah Al-Afi sunan shi wannan kada yayi sabbin dolanci a sa mai suna tun daga fitra in ma haka aka haife ba a raɗa mai suna ba ba musulmi ya haife ba ya yage shi a wurin mutane musulmi ko to yanzu da ya zo ya koma ya kama sabo yana ta saba ma Allah ya tashi daga muslim mai miƙa wuya ya koma al'afi dan tawayi mai sabo ga sunan da aka bashi na fitira ya famfa da sunan ya canza shi da wani suna mai muni da haka duk karamce shi da ake tunani dan adam na da shi ya yi watsi da shi ya zubar da shi shi ne tuskatul karama min uqubatil ma'asi yana daga cikin sakamakon zunubi dalilin masifar zunubi suqutul jahi mun faduwar fada aji daraja ta shine fada aji fuskar mutum darajar shi yanda mutum yana da kwarjini in ya ce a yi a yi in ya ce a bari sai a bari daga nan sai ko mutunci shi ya koma ya zubi ko ya ce a yi ba a ma sauraren shi wani ma in bai so ya sauraren sai tashi kawai can zauni bai so ya saurare shi wani kuma in yi magana ma ta kadalla ko ya fi tuwa za da shi kawai kudu da shi sha sha sha kawai shi suwa ne yaran shi sha sha sha kalman za ka ji ta in ka jingina ma mutum ita za ka ji kalman ba kana zuwa wani abin da aka ce kai dalla kuma ta da shi sha sha sha ka ji kalman ya za ka kalle to ita ce zunubi ke sa a haka wanda ba zai iya faɗi wa mutum haka ba kuma ya faɗi mai bayan da zai shi babba ne ko kanana ne ko waye har al'umma su koma in yi magana su habawa ke biya ta wani sha sha sha ta ya kare wal manzila da matsayi yana da matsayin da yake gani yana da matsayi babu wal karama da duk wani abu na daraja ya zube inda Allah azza wa jalla wanda ke da shurin Allah fa inna akramal khalqi inda Allah atqahum domin mafi daraja halittu a wurin Allah sune wanda suka fi jin tsoron Allah masu jin tsoron Allah masu takawa masu sanin abin da ya cancanta su aikata kaita aka ce inna akramakum inda Allah atqakum mafi daraja daga cikin ku a wurin Allah sune wanda suka fi gudun tsoron Allah shine ma'auni ba jiki ba inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum Allah baya kallon jikinku wala ila suwarikum baya kallon suran halitta ku kuna da kyau ko ba ku da kyau walakin yanzuru ila amalikum Allah yana kallon ayyukanku ne wani wani aka ce yanzu ila ma fi qulubikum yana dubi ne zuwa ga abin da ke cikin zukatanku au kama qala sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan shine babba ba jiki ba ba matsayi ba ba kaya ba ba riga ba ba wani abu ba ba ko karatu ne sai kai aiki da shi duk karatunka in ba aiki da shi duk aikin banza ne sai ma an je lahira mutum ya ma fi shiga azaba ya sani da aiki da shi ba sai misalin to zunubi yana sa mutum duk wannan matsayin ya zube aka ce saboda haka wannan ne wa aqrabuhum minhum manzilatan wa atwa'uhum lahu atwa'uhum lahu nai na bata na kala wa ba wa wa aqrabuhum minhum manzila atwa'uhum lahu wanda suka fi kusa kusa a wurin Allah wajen matsayi sune waɗanda suka fi masa da'a wanda yake kowa matsayi zuwa kusa da Allah tabaraka wa ta'ala to shine wanda yake masa da'a wa ala qadari sa'ati al-abd lahu takunu manzilatuhu 'inda Allah wargwadan yanda bawa shi ma Allah da'a wargwadan matsayin saurin Allah ko da na yi maganar nan so ai kana so ka gane matsayin ka a wurin Allah tambayi kanka matsayin Allah a wurin ka to yadda ka dauke haka kake in kana da in Allah na da matsayi a wurin ka kana mai da'a yadda ta cancanta to matsayinka babba ne a wurinsa in ko taka doka kake yi matsayinka kaskantacce ne wurin wurin shi shine za aka ce wa ala qadari da'atil abdi lahu gwargwadon yanda bawa ke ma Allah da'a ta kunu manzilatuhu indahu gwargwadon haka matsayinsa ke kasancewa wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza asahu wa khalafa amrahu saqata min aini duk lokacin da bawa ya saba ma Allah ya saba ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala saqata min ainihi wa asqatahu min qulubi ibadihi sai daga nan sai bawan nan ya zube a idanun Allah ko bai wannan sai darajar ta zube gaba ɗaya a idanun Allah wa asqatahu min qulubi ibadihi sannan kuma ya zubar da mutuncin wannan bawan kuma daga idanun bayansa bayin Allah haka ba wanda zai ƙara ganin shi daraja tunda ya yi faɗa da Allah ba wanda zai ƙara ganin sa da daraja sai saba ma Allah shi ma to da kace da ya saba ma Allah wa idza lam yabqa lahu jahul inda khalqi idan ko har bawa ya kasance baya da sauran wani kwarjini a idanun halitta gaba ɗaya bai da sauran daraja baya cewa ayi bai cewa a bari mutane ba sa ma la'akari da shi a matsayin komi ko dan ya zama haka wahana alaihim ya wulakanta a wurin su ya zama ba kowa ba amaluhu ala hasbi dalika za su mu'amala da shi ne gurgudan haka duk wata hudda da shi za su dena duk wata abu saboda bai da daraja ya riga ya zube a idanun kowa to duk wata mu'amala za su mu'amala da shi ne gurgudan fa asha bainahum aswa aish daga nan zai koma yana rayuwa cikin mutane mafi munin rayuwa ya rasa abin da ke masa daɗi cikin al'ummar da yake rayu ya rasa ya rasa inda zai sa kanshi shine wannan zai rayu mafi rayuwa hamilul zikri ko ambatan shi ma ba a yi an ce hamilul zikri wanda ko an ambace shi ba a damu ba in an zo wuri da yana nan da bai nan duk ɗaya ne shine hamilul zikri in za a yi wani abu ba ruwan mutane su ce to ai wani bai nan in yana nan ba a cewa a fasa saboda yana nan ana jin tsoro in bai nan ba a cewa kada a yi saboda bai nan hamilul zikri ba da yana nan da bai nan dukkan banza duk wasu da ya fito hamilul zikri kenan to da haka zai zama wasu kotul qadari sannan kuma darajar shi babu wani abu da zai faɗi ko alfarma ne sai aje akwai wanda zai kai lalacewar shi saboda ba kowa bane shi da za ka zo neman alfarma sai irin abin nan kamar yadda ake yi a je a an so takarda daga wurin shi ba da not sai wanda ka kai ma wani ce da baka an so not daga wurin wani ba da na baka amma laifin ka yanzu da ka je ma wani ya baka not har abada wannan bayan da za a yi ba mu takarda mai domin tun da shi ya baka not muna tsoron shi da wataƙila irin shi ne kai shi sa ya baka not ba ka baka ba da baka an so not din ba da an baka amma an so not da kai ya baka takarda ya nuna kuna da alaka da shi iri irin barbadin shi ba masu akwai su ya ka gani tun anan duniya shi ya shiga haka a ce da ma baka an so takardar daga wurin shi wanda an baka yanzu laifin ka daga an so takardar shi domin baka takardar da an gane kuna da alaka da aka su ko ba sa son barbadi barbadin shi ma ya ƙara zuwa nan ya fito to haka zai zama ko dai ai fada da Allah bayan ya zama hamilu zikiri wa suqutul qadari wal jadi da wannan janibun in aka ce ma to mu dauki wancan wawan din kaga dan da aka ce fa inna tun daga fa innan nan ko da aka ce nan ai kai na tsallake ne ma ba eh daga can ne tsallake da nace hamilu zikiri saqitul qadri shine wannan ko razil hal shine razi mai wulakantacce in an ce razi abinda bai da daraja wanda ana ganin shi kawai kowa ya gan shi inda ma mata ne suka gane abin ka san mace in ta so ta nuna ma wata ƴan uwarta ba kowa ba ce tana iya ma ta zauna wurin sai ta sai ta kaki ta tofar ko daga ne ta ka tabbata ai abin da yasa ta yi wannan abin dan wannan din ta gane da ita a wurin zaman ta ma wurin matsala ne dan haka sai ta mai kaki kawai ta kakar ta tofar saboda dalilin wannan razi ke irin yadda zaman ta ma wurin ya tantance aidobi a aidobi a yar razi haka zai zama wulakantacce mara daraja halinsa duka komi ya lalace duk abin da ta sai kaskanta la hurmata lahu bai da wata daraja ko kima wala faraha lahu baka ganin shi yana walwala ta jin dadi wala surur baya murna fa inna khumula dhikri kaga duk mutumin da ya samu kanshi da wannan halin yanzu wancan zai koma kai fa inna khumula dhikri kaga duk wanda ya koma ko an batan shi ba ya da wani amfani cikin al'umma ba wani amfani wa suqutal qadri da wanda matsayinsa ya fadi gaban mutane wal faduwan waɗannan abun a ce maka yau wanda ba a ambatan shi ya zube darajar shi ta zube faɗa ajin shi ta saba to jalibun ne li kulli ghammin wa hammin wa huzn wala surura ma'ahu idan mutum ya gano ya riga ya shiga wannan matsayin ba shi da faɗa aji ba shi da matsayi wurin mutane to wannan sifan guda uku da ta haɗu za ta rika jawo mai bakin ciki na yanzu bakin ciki na nan gaba bakin ciki na baya yana nadama ya nadaman baya ya nadaman yanzu da yake ciki ya nadaman nan gaba ma idan aka ce ghammu bakin cikin da mutum yake ciki yanzu hammu wanda yake tunani nan gaba gobe huzunu na jiya duk sai sun damu damuwa za ta damai damuwa ta jiya tana damun shi damuwa ta yau tana damun shi damuwa ta gobe tana damun shi kaga yaman yanda za a yi mutumin da ke cikin wannan masifa ya ji daɗi yana bakin cikin jiya yana bakin cikin yau yana bakin cikin gobe to duk wanda wannan ya zama haka amilu wannan umular zikri suqutul qadari wal jahi faduwan wannan a ce ma mutum yau ya zama umul mahmul darajar shi babu ya fadi sandar to wannan zai jawo mai dukkan waɗannan abin sai sun samu rammu da hammu da huzuni wala surura ma ba yadda ko za a yi mai wannan ya farin ciki har abada namiji ne ko mace ومن أعظم نعم الله على العبد asaya yana daga cikin mafi girman ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala zai ma bawansa mai masa biyayya mafi girman ni'iman da Allah zai ma baiwarsa mai masa biyayya an yarfa alahu bainal alamin zikrahu wa yu'li qadrahu shine ya daga ambatan bawansa a cikin halittu ya zama da duk inda aka je a cewa ne ai mu tsakanin mu da shi sai dai alheri wani tsakanin mu da shi sai dai addu'a wanda tsakanin mu da ita sai dai adda an zauna da ita lafiya an rabu da ita lafiya ba abinda muke fata sai Allah ya saka mata da alkhairi na duniya da lahira ko shi namiji ko mace to wannan shine kyautar da Allah zai ma bawa su to wannan shaida kuma Allah ya aishe ta yace ku ne wakilan Allah doran kasa idan kuka ambaci bayi na kuka yabe su da kirki sai Allah ya rufa asirin abin da ba ku sani ba idan ko kuka suka yi siya kuka yi ta faɗin siyan nan Allah ya sauƙaƙe wa yuli qadarahu Allah zai dauka masa matsayi ya daga masa matsayi da wannan ya zama na bayan nan bayan ku dubi bayan Allah da muke magana ku dubi ranar da muke magana Imam Nawawi ku kallirin yande ko aure fa bai ba bai da da balle a ce saboda yayan shi ake tuna da shi amma ya zo yayi riyadu salihin yayi arba'unan nawawi yayi azkar na Imam Nawawi da sauran wasu yayi tibyan al'adabu hamalatul qur'an yayi ga sunan har duniya ta nade ana ambaton waɗannan abubuwa ana ana masa addu'a cikin da aka gama in an gama akai karatu a ce qala al-imam an-nawawi ta ce rahimahullah ta'ala qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta sharhi sai muslim to sai muslim ana karantawa da ka karanta ka juya wani wani baka gane ba sai ka nemo imam an-nawawi ya gama ma aiki ka koma basmala a ce qala al-imam an-nawawi gashi nan kabi ka cire fikihun ka gano ga ma'ana hadisin ga fikihun ga kaza ga kaza shi bai haihu bai ma haihu to ga imam ibnu taymiya haka sau shi ma bai aure ba bai da da amma ibnu al-qayyim duk inda yayi magana sai ya ce ga abin da malami na yace wani wurin ya ce malami na wannan bawan Allah abin da ya min ko iyaye na da suka haifan ba su ba to da ka ba abin da za mu ce sai mu roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu alkhairi akan mu to auna bai haihu ba bai da amma dalilin sun yi aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya amshe su to kuma ka koma ka to ga Imam Tirmidhi Abu Isa Tirmidhi shi ma bai aure ba bai da da ya zo ma saboda tsaban masifan karatu ai ya makanci aka gaya masa karatun nan fa zai makance zai makantar da kai maka abun nan ba yace to ai da ya zauna da idanu ba shi da amfani da ya makance saboda karatu kun dai karatu ne da sai makance ya makance aka dauki bawa baiwa aka ba shi kyauta saboda baiwan an shirin ma ta zo ta lalata mata da yazo ita kuma aka karantar da ita aka shiryar da ita ta tarbiyyar kuma ita zama amfani ne ma ga musulunci yayi kuka yace yana tunanin illan da makanta ne ta samu shi domin duk abin da ya sani yanzu in ba wannan mata ce ita kuma bi idinin lahi duk abin da zai iya tunawa kuma ya tuno su za ta rubuta mu ta kama rubutu ta zama ita ce mai rubutu aka zo aka yi magana mamansa ta ce to wannan baiwa yadda ake da ita me zai hana ya aure ta yace ba zai iya ba in ya aure ta zai ba ba zai iya ba ta hakin ta ba saboda shi bai so ya zauna yanzu har yanzu akwai sauran malaman da bai gani ba aka zo rikici tafiya yana ta yawo da kayan shi ta ilimi har rayuwa ta ƙari kamar ba ka ji ga littafin shi nan da ka zo an sabani aka yi tun an zo an ɗauki buhari an ɗauki muslim daga nan wanda ne na uku ko suka ce sai sina ne shi ne na uku a duniyan ilimi na magana da an ɗauki wannan ce shi ne na shi nan ba ta uku na ko da karanta za a yi wasu suna ganin in ka karanta aka ba ka ɗauki sayil buhari aka yi aka da aka ɗauki a wannan sai mutum aka yi na uku sai zama na na nan ba mu wadda da wani ke magana wannan ta yan primary ta ake koya wasu makanin sai kun kana kuna yara ya kamata a koya muku mu wadda ko ku haddace matanin in kuka girma sai a nemo manyan littattafan da aka yi majarfi na mawata da koya muku don ku gane me aka ce ba matani ba wani gwangwani ke dawai wai wai wai wai manyan manyan mutane sun taru manyan malamai sun aka lissafo amma kuma suna koyon mawata riya
wanda da ka zo kai magabata waje ba a rana ɗaya ba zai zai gaba ya ya gaba da abin da shi bukarin da ya ɗauki wadda rana nawa ya ne dukkan su duk kowa da ya tafi in je wurin kawai zuwa yake wurin mai ita kawai ya biya an gama ya tafi nan shekara na kai an san gwangwana ya ne dama da dole a ce ba a shekara afka mutu kana ta yin ta ka je ko biyuwa shi ma malamin ya san muku je ko biyuwa sau da zai muku ta hakku mutu suna nan amma wannan
sun wata ku shekara nawa aka yi muka muka muka muka muka muka yi wadda zai mu dawo kuma yanzu mu dawo ta kawo mu mu dawo mu wadda
inda sharhin ta ne aka ce to ga sharhin da malamai har yanzu suna nan dukka sanan muna ta ganin sharhohin da daban-daban ga sun kan ga wane ne ga wane ne ga manya-manyan da daban da aka kana ibn abdul bar da yazo yi ya zaba na to
to kana zuwa ka dauki at-tafhid da ibn abdul barri ai zaka ji ka fi malamin wannan da suke ma so suke duk dalibin ilimi ma a ce yana da yana da wannan kakka ka shiga ciki ka ga duniyar ilimi yadda ya dauli tafin yawa aiki a kada kana madani gwangwani wani ba wannan ba shi bane wannan na yara ne yara ake koya mawa kamar yadda ka san ana koya maka mutum sirrin a zuwa dauko umdatul ahkam bulugul murami muwatta dukkan su matanin a kokoya masu to in an fara kwari sai a koma a ce to yanzu kuma a yi sharkokin su a ji an ji an gama motsa sai a koma a ce to yanzu bari a ji san san tsagwaron masarar imam mali sai a ɗauko almadawwana tulkura dauko mudawwana tulkura sai to nan ne za a ji san san kidan malikiya kalmin da suka yi na fito da abin nan da su a ƙananan tana muktasar muktasar sun ma na yara ne cewa yi mun yi saboda yara su haddace duk kowa a duka zai karanta mukaddima inda wa karanta a wurin
yara ne misala ta yara ce su wanda ya littafin sai da ya faɗi ya ce yayi ne saboda yara su ji daɗin hadda su haddace mata ne nahu wa nahuwi to kai ne na hawun to an sa ka da kai ka yadda kai ne na hawun kai da nahawihi mun baka cikin nahawihi nan kai kai zama ga rijalan kai ne wa nahawihi
Allah ya gaji abin da bane ina ne so da haka wannan shine abin da su dan haka dole ne a ilimi sai an sai an samu abin nan ba duk abin da za a yi a ce ga shimfida a ce shimfida shimfida za ka yi dai karahiyatu ay karahiyatullahi lil 'asi Allah tabaraka wa ta'ala
baya son mai zulmi wannan kadai ko ba wani kowane ba a ce ma sai wannan a ce kawai an gano in dai mai zunubi ne Allah baya son ai magana ta kai musiba ta kai yanzu mace a ce ma yau mace ma a gidanta a ce ta gano mijin nan bai son ta sai ta ce tana zama tana zaune ne kawai da wani ayyanta ai tana jin kuku ba a cikin nan ta gano baya ba bai son ta wanda ita ba shi ya halitta ta ba kuwa ba yau a ce ma mahalicin ka bai son ka
ko aiki aka dauke ka ga gano shugaban wurin bai son ka inda yadda za a yi ka ba wurin za ka tagan zama wuri kai son ka ba wurin nan ka gane shugaban wurin nan bai son ka za ka ba abin da za ka yi daidai tunda bai son ka a nan duniyar ta fake nan a wani abu wanda ke yana ma da abin nan zai iya yiwa ma ya canza amma aka ce Allah bai son bawa saboda bawa nan ya yi tawaye shi da munta halmusu ba.
Allah bai son masu sabo. Allah yana son masu yin daidai.
Qala Allah azza wa jalla wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
Allah tabaraka wa ta'ala baya son dukkan mutumin da yake mai yawan kafirta mai yawan zunubi.
Bai sabo wanda kullun sabo ke ya tuba ba wani ma ko tuban bai yi ai gano ma wanda yake tuba amma ya gane yayi ba daidai ba kenan ya tuba shi ko wannan ya dubiya zulum Allah baya zikirin wadannan Allah ka fare wa qala azza wa jalla inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afina Allah tabaraka wa ta'ala baya son dukkan wanda ya kasance mai yawan yaudara ne mai yawan sabo kullum ba amana ba tsare kaza an zo aikin amana ne a ce mutum ya zo ya zo ya rika saba ma Allah ya boye sanye banna ya boye sanye banna shi yasa aka ce wasu bayi za su taura nan tashar kiyama ga aikin su nan dingima dingima kamar duwatsun tihama amma mala a zo a lalata ayyukan nan gaba ɗaya ko mahaba amman tsoron aka ce waɗannan su ne bayan Allah waɗanda idan suka tafi wani wuri suka ɓoye sai su keta furmurin Allah za ga su mutane kamar na kirki kamar abin nan ne amma ya suka keɓe wani wuri inda ba a san su ba suka tafi wani wuri sai su je su keta dokokin Allah gaba ɗaya su kalmi to sumai sumai shi yasa ake magana musamman mata ki sa hijabi ki sa komi ki je ki shiga wani wuri ki ballo laifi kin ja mutum masu wannan kuka saboda za a zo a gansu wanda rana kawai ki ka gansu nan nan nan nan wata nan nan aka kama ta kayi kaza nan nan nan aka kama ta yi kaza kuma alhali wasu su bayan Allah ne ba ruwan su amma dalilin wannan da gawar su to nan za mu tsaya sai na nau'i na uku wannan shine nau'i na ɗaya na biyu an yi magana akan illan da zunubin yake haifarwa ga mutum shi sai ta bangaren tsalata mai zuciya aka faɗi abubuwa guda goma sha tara aka komo aka faɗi illolin da abin yake haifarwa ta bangaren ɓata addini ga mutum su kuma guda nawa ne nan ba sha tara a talatin da biyu a ɗaya da sha tara saura na sha uku ko guda goma sha uku sau da haka su ne waɗannan su ne wannan Allah ya tsare mu muna fata dukkan su Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu Allah shirye da mu na zarfin sunayensa haka sai nau'i na uku in Allah ya sa muna raye gobe asarul ma'asi ala al-badani illan da zunubi ke yi a jikin mutum kuma ba ma a jikin shi karan jikin kai shi jikin jasadu jikin Allah ya tsare a tsari da hada na'am
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك akwai wannan ɗan kwana amma ba da amin ta zai magana ta mahaifinsa ya yi kodare ya ce a bari mahaifinsa ya rasu suna fata Allah ta baka ko ta lafi kansa ya daɗe yana jiya ya yi ta tafiya ran nan ya dawo ya ce bai ma da jini ya ƙara fitowa daga asibiti to a kwana ya kai suna fata Allah ya ji kansa kamar abokan kuma shi bai da lafiya je mun yi magana shi a wancan mala sun da ne magana jiya shi ma je ya rasu muna fata dukkan su Allah ya ji kansu kuma idan ta mutu zuwa Allah ta mutu da imani waɗanda ba su da lafiya Allah ta baraka ta Allah ya ba su lafiya kowa damuwar sa Allah shi mun san abin da ke damun kowa muna fata Allah ta baraka ta Allah ya kowa maganin damuwar sa da sarkin sunayensa shi ne mafi sani game da sirrin bayansa muna fata Allah ta baraka ta Allah ya ba kowa mafi sanin sarkin sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقش ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة ائتنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة حنيئة مليئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله